بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكثره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na asabar sha uku ga watan rabi'in thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير kusan zuwa yanzu na san ‘yan uwa sun fahimci maganan da malam ya ce miniftira'atis samawi daga ƙarerai da ƙirƙire-ƙirƙire na samawi da yi duk abubuwan da ya faɗi ƙarerai ne kuma ya ce abbal ɓatacci in ba ɓatacci ba wake magana ƙasa da minti talatin ya warware ta kun gano wannan shi sa a muƙaddima can baya mala ya ce in ka kyautata mai adalci ne kawai ka ce jahili ne kawai shi ko jahili da mahaukaci to ‘yan uwan juna ne Allah ya sauwaka a karatun da ya gabata malam ya kawo mana wata ƙarya da samawi ya yi cewa wasu ahalus sunna ma ba su yadda da khalifancin sayyidina ali ba kuma ma ba su ɗaukan sayyidina ali a matsayin wani musulmi ma da har za a iya ɗaga ido a kalle shi kunji to sai malam ya ce ya faɗi wannan maganganu ne a shafuffuka da muka karanta a karatun da ya gabata a cikin littafin shi mai suna a shi'a hom ahalus sunna ce sun mayu aridu haza kullahu bi kaulihi ba a kai ko ina ba sai gashi ya tubka kuma yana warware ma kanshi da kanshi inda yake cewa amma khilafatu ali fa kanat bi bai'atil muhajirin wal ansari lahu kun ga mubaya'an da aka yi masayidina Ali har ya zama khalifa to sahabbai ne muhajirai da ansar suka yi mashi kun gano nan da kyau ku kuma su dinnan an ce ma ba sai da shi musulmi ba ne kuma an ce a zamanin abubakar da umar da usman aka yi mai wancan ta'asar kuma za ku zo ku ji yanzu yanzu nan ba daɗewa ba suna cewa ma wai randabu na rasuwa ran da ya rasu ko kuma muhajirun da ansar sai da suka nemi suka sha ali kuma nan gashi an ce kuma su suka yi mai mubaya'a kuma nan magana ina ganin ko yaro dan koyon magana yayi ta za a ce ya zama shashasha kuna fahimta walantana malamin da ake ganin wai har ya kai dakta shi doctora doctor ne shi har ma yana cika baki wai sun mahata daitu kun ga ko yanzu wallahi na shiryu to shi ne sai yake cewa biduni fardin wala ikrahin ba wanda aka ce dole yayi ba wanda aka matarsa shi kowa ya zo yayi ne ala tibi nafsihi mala yace wa kutiba bi bai'atihi ila al-afaq kuma aka yada aka rubuta aka tuttura ko ina aka sanar da duniya cewa yanzu Ali shine khalifa kuma kowa ya mai mubai'a mun maji a cikin nahjul balaga ko fa'az'anu kulluhum illa mu'awuya mina sham kowa a duniya sai da ya zo ya mu baya a cin da muhajirun da al'ansar sun yi wai mu'awuya ne kaɗai bai yi ba kuma tambaya a nan me sa mu'awuya bai mu baya a ba shi mu'awuya ba wai bai yadda da khalifancin sai da na alibani ya kamata ku fahimci wannan saboda 'yan shi'a suna yaɗa cewa wai mu'awuya ya yaƙi aliyu ne saboda maganar khalifanci bai yaƙe shi saboda maganar khalifanci ba ƙarya ne wannan ƙaryan 'yan shi'a ce ita kanta wannan kalmar shi'anci ce kuna fahimta shi ya yi faɗa ne akan aliyu na da hannu a kashe usman saboda kuma makircin da ke ƙarƙashin ƙasa wanda shi abdullahi ɗan saba al-yahudi da ya zugo waɗanda suka kai na usman hari ya fake da sunan aliyu ne kuma ana kashe usman sai aliyu ya hau karaga kunga akwai shubuha sai ce to a'a ya haka da hannunka ke ne ce ba hannun shi ce to a kama waɗanda suka yakin a hukunta su kuma sai ga kawai an ci gaba da gwamnati ba a shirin ma hukunta su saboda su da suka yi iskancin ai gudu suka yi kun gano wannan da kyau ko ci gaba da kwashe na aliyu kafa shi yasa gwamnatin aliyu ko bata kafu da kafan da ta zama gwamnati ba kwata-kwata har ali har ali ya rasu saboda akwai garuruwa da bangarori da dama wanda bai da iko da su abdullahi dan saba al-yahudi gaba ɗaya ya sa sarena shi kuma shi kuma muawiya anan yana ganin akwai hannun sayyidina ali shin da dama shi wancan da ya kitsa kashe sayyidina uthman yayi ne da sunan aliyu mun karanta da ku a karatun baya ko Allah ya kiyaye wannan bayani malai ce karanta littafin shi a shi'a hum ahlus sunna shafi na 232 kawo kuma ya ce basu ma yadda da shi ba kuma yanzu ya ce su suka yi mai mubaya to ne ne zamu dauka cikin biyu wa bi qawlihi har ila bai tsaya nan ba cikin dirkaniyan shi yace wa hal min sa'ilin yas'al ibn umar dan Allah shin akwai wani wanda zai tambayo mana Abdullahi dan Umar wa man yaqulu bi maqalatihi min ahli sunna wal jamaa shin akwai wanda zai tsaye ya zama a madadin Abdullahi dan Umar yayi maganan kare shi mata hasal al ijma ala khalifa fi tarikh kalladhi hasala li amir al mu'minin Ali ibn Abi Talib ta halifofin da suka gabata wane ne aka yi ijima'i wajen zaman shi khalifa irin yadda aka yi ma sai da na Ali, kaga wannan ma warware wancan maganan ne. Domin zamanin sai da na Ali, ai a wannan zamanin sahabai duk suna nan, ko mu gano wannan da kyau ko, kuma su suka yi mai mubaya'a. Wannan maganan suna cewa zai tambayo mana Abdullahi ɗan Umar ne, saboda shi Abdullahi ɗan Umar bai shiga cikin wannan rigiman ba, tare da yana Madina. An yi an yi da shi ya ce ba zai shiga ba. ya ce ƙor'ani ya ce fa'aslihu bai na homa sulhu zai shi ba zai shiga ba sai yin shiya suka ce munafiki in kuma ka shiga in baka goye bayan albas ce maka kafiri in ka goye bayan sayid na alisai ce maka mumini jama'a ko gano wannan da kyau wannan shi ne ma'aunin imani da kafarta mutane a hannunsu ba wani ma'aunin da ya wuce wannan shi ne suke ce a tambayo abdullahi dan umar akwai wani khalifa cikin khalifofi da aka yi mai mubaya'a irin yadda aka yi wa na Ali mubaya'a kuma kaji a baya ya ce ba a yadda da Aliyun ba ya ce kaza akan Aliyu sahabbai sun ki Aliyu sun ma hana Aliyu fitowa gida sun yi waye sun yi waye kuma nan ya ce kuma sun mai mubaya'a kuma in sun kishi suna tsoron wani ne su kun gano wannan da kyau ko wannan bayani mala yace yayi shi a cikin littafin shi a shi'a hum ahalus sunna a shafi na 231 waka zalika ƙaunuhu fi haƙƙi bin umar radiyallahu anhuma haka da ya zo magana na cin mutunci ga abladan umar cewa ya yi na raho yamtani wa an bai ali yana hana a je a yi ma'aliyu mubaya'a ashe an yi mubaya'an kenan kun gano wannan da kyau ku kuma ya ce ma wai ahalus sunna ba sa sa Ali cikin khalifofi guda hudu kuma gashi ya ce a zamanin sahabbai har ga sayyidina Abdullahi dan Umar wai yana hana zuwa a sayyidina Ali mubaya kaji ƙarya wanda su su Abdullahi dan Umar su suka kafa gwamnatin alim ma wai yana hanawa allati ajma alaiha muslimuna wanda dukkanin musulmin wancan zamani sun haɗu cewa babu khalifa sai sayyidina Ali kuma a baya kun ji ya ce ma ba a yadda da alim ba kuma yanzu ya zo ya ce an yadda da shi ya faɗi wannan magana a cikin littafin ashiya hum ahalus sunna a shafi na 232 malam ya ce wa nahnu la na'lamu ayyil aqwalihi nusaddiqu wallahi mu ba mu san cikin maganganun nashi wanda za mu ɗauka mu gazgata ba mun gano wannan da kyau ko wanne ciki za a ɗauka a gazgata da awahu bi anna ahlus sunna lam ya'tarifu bi khilafati ali za mu ɗauki maganin da ya ce ahlus sunna ba su yarda da khalifancin ali ba ne hatta zaman ahmad bin hanbal har zuwa karni na biyu zamanin ahmad dan hanbali amil qawlu bi annahum ajma'u ala khilafatihi ko ko za mu ɗauki maganin da ya ce duk ahalu sunna ma tun da kan sahabbai muhajirun da al'ansar duk sun haɗu cewa babu khalifa sai sai da na Ali. Wa as'anu laha min awwal yawmin kuma suka mara baya akan wannan khalifancin tirrin da aka naɗa Ali. Biduna fardin wala ikrahin ya ce ba wanda aka yi mutilas kowa ya zo ne a bisa yadda da imani ya yi. Wanne za mu ɗauka waɗannan koko wancan. jama'a kuna fahimta magana da malai yake ko yace tibka da warwara ne a cikin littattafan shi gaba daya shirme ne amma yanzu in kaga yanda yan shi ke rungumo littafin yanda ka san mace ta rungumo danta kai kai kai kai kai wani ne wanda wani ne wanda ya tuba ya bar sunna wayo Allah har ya gane ya rubuta littafi ka ji fa a bayan nan nan muka faɗa in an zo ana maganan sufaye zai ce shi tijjaniya yake ko ba haka bane amma an ce kuma wai ahlus sunna ya bar kuma abun nan kai ahlus sunna ya taɓa barin sunna ne ya koma bida tun da kake a duniya ka taɓa gana haka tun da kake ka taɓa gani Allah ya sa mu dace na hudu ƙauluhu wa fi haza sadad sajjala lana tarih anna al-imam ali huwa a'lamu sahaba alal itlaq mala yace a wannan karan kuma ya koma mana ya tunkumo tarihi ne ya ce kaga sayyidina ali to ya fi dukkanin sahabbai ilimi wa kanu yarji'una ilaihi kuma in abu ya rikice musu ma suna mai da al'amarinsu zuwa ga ali ne fi ummahatil masail a matsaloli manya-manya in sun rikice to sai a je a ce kai ali yi mana fatawa kun gano wannan da kyau ku? to jama'a ku rike wannan maganar da kyau ya ce ba wanda ya kai ali ilimi in abu ya rikice masahabbai gaba ɗaya suna mai da al'amarinsu zuwa gawa zuwa ga na ali ibn abi talibin ne jama'a mun gano wannan da ke ku ya ce in abu ya rikice masu wajen wa suke komawa wajen ali ku rike walam na alam annahu raja ila wahidin minhum qat kuma mu in ji shi wai su ba su taɓa ali bai taɓa tambayansu ba sai dai su su tambaye shi saboda shi ilimin shi ya girma na kowa fa haza abubakar ya kule ci to ma ga abubakar din naku yana cewa la abqanillahu li mu'dalatin laysa laha abul hasan kar Allah ya raya na a tsurkukin da babu baban alhasan a wajen shine ali abubakar yake faɗin wannan ashe wannan yana nuna cewa sayyidina ali na hannun daman waye mun ga nan da kyau na hannun daman shi da shi aka yi gwamnati kenan wa haza umar ya ƙonu ya ce ga umar na cewa laula aliyin lahalaka umar ba don sai da na alaba ai da umar ya halaka ya faɗi wannan cikin sun mahata da ya shafi na 173 kun gane wannan wa haza ya ta'aradu tamaman ma'a ƙaulihi to wannan maganan da ya faɗi sai kuma ya koma ya irinta wacce take warware ta kai tsaye kun gano wannan da kyau ku idan kuma ya littafin shi fasalu ahla zikiri a shafi na 252 bar ku ji abin da yake cewa innahum su sahabbancan abadu ali ibn abi talib sun tunkude sayyidina albasa mu'amala da shi fa nabazuhu suka yi watsi da shi wa tarakuhu suka dena komi da shi sai ya zama habisa dari yadda kasan ɗan gidan kurkuku a gidan shi bai zuwa ko'ina. Wala mishiri ko fi she'in min amrihim, kuma ba su sa shi cikin al'amuransu ga baki ɗaya ba, ɗilatar rubu'il ƙarni a rubu'in ƙarni zamanin abubakar da Umar da Usmanu ba su komi da alba'ali ya shiga gida yadda kasan ɗan gidan yari. Sun yi haka ne li zulluhu saboda su ƙasƙantar da shi wa yi ruhu sannan su wulaƙanta shi a bayanan jama'a, wa yi bi'udun nasa anhu kuma su kori mutane daga wajen shi, wa fi'ilan faƙada baƙiya aliyu salamullahi alaihi ala tilkal hala sai sayid na aliyu aikace kawai sai zauna muddata khilafati abubakar a zamanin khalifancin abubakar wa khilafatu umar da zamanin khalifancin umar wa khilafatu usman da zamanin khalifancin usman rahinal baiti yana gida yadda ka san tukunyin da aka jingine bai zuwa ko'ina yi amalul jami'a ala taqirihi duk waɗannan sun yi aiki ne don wulakanta sayyidina ali wa itfa'i nurihi da bishi hasken shi wa ikhfa'i fada'ilihi da rushe falololin shi wa manaqibihi da darajojin shi yan tsakani da Allah da wannan maganan da wancan iri ɗaya ne a ina suke samu suke mai tambayoyin ko dai tambayan da aka ce suna mai ƙarya ne shin da dama gashi ai ba su tare da shi ko kuma cewa sun yi watsi da shi sun hana shi fitowa waje ƙarya ce kun gano wannan da ke ko har Abubakar zai faɗi wancan maganan Umar ya faɗi wancan maganan kun tuna ai ko wannan wani irin maganganu ne ƙarerai kuma sai da na alada ake cewa jarumi ya za a ce wai mutum uku sun hana shi fitowa kofar gida to ko dai hana shi fitowa kofar gidan can ƙarya ce ko kuma wancan jarantan ƙarya ce ina fatan mun gano wannan da kyau ai ko leƙowa ya yi kuma an ce in abu ya rikice shi ake zuwa kuma a samu yanzu in abu ya rikice ma jonathan yana tambayan buhari eh amma in ta rikice yana tambayan obasanjo jawabin gano wannan da kyau ko saboda tasu ta yi ne in abubakar ta rikice mashi yana tambayan ali saboda tasu ta haɗe su suka faɗi a nan har ma ce la abqanin lahu li mu'dalin laysa laha abul hasan umar kuma yake cewa laula ali la halaka umar to which one you dey ku gano wannan da kyau ko shi zama ne ce kawai in ka so ka yi mai adalci ka mutunta ka ce wannan ba ƙaramin jahili ba ne shi za su yi ce mashi minitira'ati samawi abbal in ba ƙarere na ɓata ba ya mutum zai rika irin wannan tafka da warwaran kun gano wannan da kyau yau ya ce kaza an jima ya ce kaza gobe ya ce kaza jibi ya ce kaza na biyar ƙauluhu wa haza lam ya ajib ƙuraishin فثارت ثائرتها بعد وفاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم tare da wannan waye ce Qurayshawa ba su biyayya ga abin da annabi ya bar masu cewa bayan shi Ali ya jagoranci mutane ba annabi na rasuwa sai suka yi dirran mikiya akan sayyidina Ali shine wathara taura suka tada zanga-zanga na bala'i wa hawalat qada'a ala itratihi kullihi sun yi nufin su ƙarar da jikokin annabi duka. Fahaɓu bai ta Fatima suka kewaye gidan Fatima Bilhatab da ƙirare kayan wuta. Jama Fatima ina take zaune? A gidan annabi fa? A gidan annabi, wai sabai sun je sun yi kayan wuta za su ƙona gidan annabi. Walau islami Ali ba dan da sali sai na Ali ya sauro kaddaran shi ba, wata da hiyatihi da ƙundun balan shi bi haƙƙihi fil khilafa saboda shi ne cancanci khalifanci, wa masalamatihi lahum da ƙoƙarin zaman lafiya da su ba, ai laƙudiya alaihim da an ƙarar da ahalal baiti gaba ɗaya. Wantaha amral Islam min zalika yau ya ce wallahi da musulunci ya ƙare a ranan nan. Kun gano wannan? kun ji maganar da suka faɗi ko wa abin da sahabbai suka yi kenan kuma a baya sun ce sahabban nan su suka yi masayar na alimi kuma mu baya kuma an ce sun ji za su kona gidan fatima an ce za su kashe jikokin annabi an ce za su yi kaza a lokacin da annabi ya rasu don allah jikokin guda nawa ne kwaya hudu ne ai hudu fatima ta haifa mun gano wannan da ke kwaya hudu ne waɗannan jikokin ne aliyin ma a cewansu an hana shi fitowa gida sa hassan da husaini da su wannan 'yan matan guda biyu ne za su hana sabayin abin da za su yi jama kun ji ƙarya ku kuma can an ce su kuma suka yi masayar na aliyu mu baya kuma nan an ce kuma ga abin da suka zo za su wannan maganin ya faɗe ta a cikin littafin shi a shi'a hum ahalus sunna shafi na 110 zuwa na 111 wa hazal kalam yu'ariduhu bil kulliya wannan maganan gaba ɗaya sai yazo da mai cin karo da ita wa yanquduhu yazo da mai warware ta min asasihi tun daga tushen maganan fi jawabi su'alin da yazo ba da ansan wata tambaya za'ama annahu warada alaihi cewa an aiko mai da tambayan wa huwa hal radiyal imamu ali bil amril waqi'i shin sayyidina ali ya yadda da abin da ya faru bayan rasuwan annabi na yi ma sayyidina abubakar da umar da usman mubaya'a wa baya al jama'a ya yadda ya bi waɗannan mutane masu mubaya'a fa yujibu qa'ilan sai shi samawi ya bada ansa da cewa la lam yarda al imamu ali bi amril waqi' abin da ya faru bayan rasuwan annabi imamu ali bai yarda da shi ba walam yaskut bai yi shiru ba bal tajja alaihim bi kulli shay'in ya kafa hujja an yi fito na fito an yi dauki ba dadi to matsaya anan mutumin da aka ce an je kona gidan shi ne zai zo yana dauki ba dadi da wanda suka zo kona gidan shi mutumin da aka ce an hana shi fitowa gida ya zama rahinul baiti ba ga suka ce ba kuma nan kaji an ce ya fito walam yaskut bai shiru ba walam yaqbal an yubayi aho kuma bai yadda mun ga an yi bayi ahu mai masu mubaya'a ba ragamar tahadidi wal wa'id duk da barazanan da aka yi mashi fa aliyun lam yaskut ali bai shiru ba wa baqiya tilata hayati kullaha wajada fursatan illa wa athara al mazlamatahu ya ƙara rayuwan shi gaba ɗaya ne yana samun yana neman 'yar dama wanda zai ɗauki fansan zaluntan shi da aka yi mashi waqti sabi haqqihi da kuma kwace mai haƙƙin shi wa yakfi dalilan ala zalika ma qalahu fi khutbatihi wannan ya fi zama dalili ƙarara na abin da sayyidina Ali ya zo yayin huduba al ma'rufa bi shakshiqiyya wasu nan huduban kenan a shakshaqiyya jama'a kun ji wanda a baya an ce mana ne ya kasa fitowa gida yau kuma an ce ya fito gwagwarmaya wanne ne daidai an ce an zalunce shi an mai kaza an mai kaza an mai kaza kuma nan kuma an ce na neman hanyoyin da zai rama can an ce ba don neman zaman lafiya da yake son a zauna lafiya ba da ya tada bala'in da da musulunci ya kare baki da wadan Allah wani wasu irin maganganu ne sai ka ce an sami yara Allah ya kiyaye ya faɗi wannan magana a cikin littafin fasalu ahlad dhikr a shafi na 250 zuwa shafi na 251 Allah ya sa mu dace qauluhu wa qad ittafaqa almuslimuna bila khilafin yace duk musulmi sun hadu babu sabani alama waddata ahlul bait yace duk suna kaunan ahlul bait alaihi wassalatu wassalam waqtalafu fi ghairihim da ba ahlul bait ba an yi sabanin shin musulmi sun hadu wajen san su koko ba ayi ba kun ji magana da ya faɗi ko ya faɗe ta a fasalu ahalar zikir a shafi na 164 mala ce yi ar da haza ƙaunuhu dimna hadisi an ahalar baiti da kuma yazo zai magana ahalar baiti sai warware wannan magana sai ya ce wali zalika to da wannan ne fa innaka la tara lahum wujudan inda ahlus sunna wal jamaa in ka je ka samu ahlus sunna sai ga ba sa ganin mutuncin ahlul baiti kwata kwata wala yujadu fi ka'imata immatihim kuma ba za ka samu cikin lissafin da suke kawo na imamansu kaga ahlul baiti a ciki ba wa khulafa'ihim da cin halifofin su alladhina yaqtaduna bihim wanda suke koyi da su wahidan min a'immati ahlul baiti alaihim assalam baka ganin wani daga cikin ahlul baiti ciki wai idan ahlus sunna sun lissafo halifofi ba sa ahlul baiti ba sa ali ba sa hasan kuma ba sa girmama su ba su yadda da su ba amma kaga a maganan baya sai ce wa qaditta faqal muslimuna bila khilafin duk musulmi sun hada babu sabani alamu waddata ahlal baiti alaihi wassalatu wassalam kuma da yazo gaba sai warware wancan magana jawabin gane wannan haka maganganin su kewe ce da an yadda an jima kuma yazo ya ce ba wanda ya yadda kullum magana aka ta kare yayi wannan a cikin ashi'a hum ahlus sunna shafi na 238 ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace karatun mu na yau ya kare sai Allah ya kai mu gobe fa subhanakallahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum